إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha takwas ga watan Rajab hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da takwas ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masjidul Bukhari da ke cikin wannan unguwa ta tudun Maliki a cikin birnin Kano. domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadil Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala wanda a Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda kuma wannan shine darasi na 89 a darasin da ya gabata mun tattauna dai game da fasalin da muka shiga na koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kulle yarjejeniya da alkawari da kuma abin da ya danganci karɓar jizya inda muka ji bayani game da karɓar jizya shin za a karɓe ta ne daga wajen kowa da kowa kowa ko wanda ba za a karɓa ba wasu suka ce za a karɓa a wajen ahlul kitab amma ba za a karɓa wajen majus ba duba da wasu kuma suka ce a'a har majus za a karɓa daga wajen su domin su ma ma'abuta littafi ne an taɓa saukan musu da littafi duk da an ɗauke littafin amma dai wannan magana ba ta da inganci ta fuskar isnadi kamar yadda muka tattauna sannan kusan ba karɓa ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai karɓe ta ba wajen larabawa domin kamar yadda malamai suka yi jam'in maganar cewa lokacin da aka shar'anta jizya kusan babu sauran mushriki a jaziratul arab duk kama kaman dukkan larabawa sun riga sun karɓi musulunci domin an shar'anta jizya ne bayan fato maka bayan fato maka kuma musulunci ya riga ya kankama ya riga ya yi ƙarfi ya yaɗu ko'ina da ko'ina sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da ahalu najran wato akan za su dinga biyan jizya ta alfai hulla wato za su dinga bayar da hulla kayan sawa wato guda dubu biyu sannan za su bayar da wato silke aro guda talatin da doki talatin da raƙumi talatin da kuma kowane sinfi na kayan fada ko kayan yaƙi za su ba da guda talatin wanda musulmi za su dinga amfani da su wajen yaƙar wa'inda wato yaƙar musamman ainihin wato ahlul kitab na yaman sannan za su dawo musu da su in an gama wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yarjejeniya ko maslaha da mutanen Najran wanda a cikin wannan kamar yadda muka tattauna dalilin ne alan tiqabi ahadi ahli dimma bi idasil hadis idan an kulle yarjejeniya da kafuran amana to fa in suka haifar da wata matsala ko suka saba alkawari to ana iya warware wannan sulhun kamar cin riba ko wani abu mai kama da haka to kuma mun shiga cikin fasalin da yake magana akan tsarin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amalarsa da kafirai da munafikai daga lokacin da aka aiko shi da addini har zuwa lokacin da ya haɗu da Ubangiji subhanahu wataala farkon wahayin da Allah madaukakin sarki yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Iqra suratul Alaq ayoyi biyan farko wanda da wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi sannan kuma daga bisani aka saukar da ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wanda saukar wannan ayoyi shi kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma samu promotion ya zama manzo bayan kasantuwarsa annabi kuma ya fara da gargadi da wa'azi daga cikin gida wa anzir ashiratakal aqrabina sai ya fara abin daga cikin gida kafin ya fito waje da kuma waɗanda suke kewaye da shi daga cikin larabawa gaba ɗayansu kafin kuma ya fito da da'awa ko wa'azinsa zuwa ga duniya gaba ɗaya ya tsaya da wannan aiki na gargaɗi da wa'azi ba tare da yaƙi ba ba tare da faɗa ba tsawon shekara goma ana umartarsa da ya yi haƙuri ko da an ɓata masa ko da an cutar da shi ko an cutar da sahabbai daga bisani kuma aka umarce shi ko aka yi masa izini su yi hijira daga makka zuwa madina sannan kuma aka yi masa izini da zai iya yin yaƙi na kare kai ya yaƙi duk wanda ya yaƙe shi wanda bai yaƙe shi ba ya rabu da shi kan kariya kenan to daga nan kuma aka umarce shi da ya yaƙi mushrikai hatta ya kuna dinu kulluhu lillah to daga baya kuma thumma kana al-kufaru ma'ahu ba'da al-amr bil jihad thalathah daga bayan nan sai kafirai suka zama kala uku bayan wannan umarni da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ahlul hudna wa'inda an yi yarjejeniyar tsagaita wutar yaƙi tsakaninsu da musulmi wa ahlu harbin akwai kuma kafirai da ake yaƙi da su wa ahlu zimma akwai kuma kafiran da akwai alƙawari da yarjejeniyar zaman lafiya suna ƙasar musulmi amma ba za a tsangwame su ba su kuma za su kiyaye doka kusan wannan yana daga cikin abin da muka tattauna a satin da ya gabata qalil muallif rahimahullahu ta'ala wa amma siratuhu fil munafiqin amma game da tarihin tafiyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da siyasar zamansa da munafukai tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi gwagwarmaya yayi fama da munafukai kwarai da gaske kuma sun haifar da matsaloli ta hanyar munafurci mai yawan gaske to yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance su fa'amarahu an yaqbala alaniyatahum abinda Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da munafikai shine ya karbi abinda suka bayyanar na musulunci a fili tunda dai a zahiri sun bayyana su musulmi ne a zahiri sun bayyana su masu imani ne a zahiri sun nuna suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zahirin nasu wa yakila sara'irahum ila Allah ya bar abin da suka koye a zuciyarsu da waje wato zuwa wajen Allah tunda dai a zahiri kuma dama da zahirin ake so ai amfani baɗini Allah ta'ala ne san shi to Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zahirin nasu baɗinin kuma ya basu da Allah wa an yujahidahum kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi ya yaki munafikai ba da kansa kare ba bil hujjati da hujja وجاهلهم به جهادا كبيرا كما ويعرض عنهم سنيه واسي da sha'aninsu ويغلظ عليهم kuma ya kausa salafazi ko wa'azi akan su wayuballiga bil qawli al baligh ila nufusihim kuma ya isar musu da sako da zance wanda yake mai kaiwa har cikin zuciyarsu wa nuhiya an yusalli alaihim sannan an hana shi in sun mutu ya musu sallah wa an yaquma ala quburihim an hana shi ya tsaya kan kaburburan su da niyyar yi musu addu'a wa akhbarahu Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari annahu cewa yanda al'amari yake in istaghfara lahum idan ya nema musu gafara aw lam yastaghfir lahum ko kuma bai nema musu gafara ba falan yaghfir Allahu lahum Allah ne ba zai gafarta musu ba duk wanda ya mutu yana munafurci kuma ne munafurci annifaqul i'tiqadi munafurci irin na aqida na bayyanar da musulunci da boye kafirci a cikin zuciya to duk wanda ya mutu da irin wannan munafurci munafurcin annabi Allah madaukakin sarki ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace shi ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kan kabarinsa da niyyar nema masa gafara sannan Allah madaukakin sarki ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara ko kada ya nema musu gafara Allah ba zai gafarta musu ba istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum har Allah ta'ala ce in ka nema musu gafara sau 70 Allah ba zai gafarta musu ba ina fata gani aslun wa amma siratuhu sallallahu alaihi wasallam ma auliya'i ga wani fasali malamin ke cewa fasalin da zai bayani game da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'a auliya'ihi tare da waliyansa masoyansa majibintansa fa amarahu an yasbira nafsahu ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa alla ta'du 'aynahu 'anhum wa an ya'fu 'anhum wa yastaghfir lahum wa yushawirahum wa yusalli 'alayhim wa'annan sahabban masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka kawo kansu wajen annabi suka karɓi addini suka yi imani da abin da ya zo da shi suka mara masa baya suka ce za su taimake shi suka tafi jihadi tare da shi to Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah da ya yi haƙuri da su shine an yasbira nafsahu ya haƙurƙurtar da zuciyarsa ma annabi ne ya da'una rabbahum tare da waɗannan da suke kiran ubangijinsu bil gadati wal ashi wato da yammaci ko da safa da yamma yuriduna wajhahu suna nufin yardar Allah madaukakin sarki wa Allah ta'adu ainahu anhu kada idan idanunsa su tsallake su ya dinga hango wasu ma'ana Allah ta'ala yana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan sahabban da suka yarda da gaske za su taimake shi za kuma su addinin nan to wayannan kada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga hangen manya manyan Qurayshawa irin su Abu Jahal da ire-iren su ya dinga tunani ya ki ba wa waɗannan sahabban da suka kawo kansu suka da yarda da addinin ya ki ba su kulawa ya ki ba su attention ɗinsa ya dinga hangen waɗancan manya-manya su alajuwa da su yallaɓaiwa da su mai gariwa da su kaza su kaza yana ganin kamar in sun shigo addinin za su ƙarfafa addinin fiye da waɗannan masu raunin tun da ba su kawo kansu ba Allah maɗaukakin sarki ce kada kuma shi ya zamanto wayannan da suke gabansa ba su yake kallo ba yana kallon wayanda ba su riga sun shigo cikin addinin ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratu abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'annahu yadhakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta anhu talaha har zuwa karshen waɗannan ayoyi wanda shi ma nan Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Ummi Maktum ya zo wurinsa amma sai ya mai da hankali kan wasu manyan Qurayshawa da suka zo suna tattaunawa to sai Allah madaukakin sarki ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tawbihi akan cewa dan me ga wanda ya zo yana neman ya tsarkaka shi ya riga ya shigo yana son ya fahimci addini ina zai mai da hankalinsa ga wayancin wayanda basu riga sun shigo ba wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra wa ya ga maka ma za su karbi wa'azin in kuma kai musu wa'azin wa ya ga maka ma suna akwai tabbacin za su karbi wa'azin to kaga wannan sai Allah madaukakin sarki ke ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daure zuciyarsa wayannan bayan Allah sahabbai kirkaka da suke tare da shi ya rike su hannu biyu su ci gaba da aiki in Allah ya tsallako da wani cikin manyan gari ya zo ya karba addini ana buƙatar haka domin tasirin babban wato babba a gari ko wani babban attajiri ko wani babban dan siyasa ko wani basarakin gargajiya ko wani babban jami'in gwamnati ya fahimci gaskiya kuma ya tafiya ya shigo cikin tafiya da gaskiya wannan ko shakka babu yana da tasiri fiye da sauran waɗanda ba su da irin wannan karkuwar da girma a cikin mutane wannan ko shakka babu domin tarihin shigowar sayyidina Umar radiyallahu anhu cikin musulunci ya nuna mana haka to amma ba za a tsaya kuma cewa sai an jira an zargo wani babban haƙori cewa ya zo ya fahimci sunna ko kaza in Allah ya kawo wani babba wanda yake ya fahimci daidai ya fahimci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya mara mata baya ya shigo ya yi mata aiki wannan alhamdulillah zai yi tasiri kwarai da gaske fiye da da yawa daga cikin waɗanda suke cikin tafiyar amma wannan baya nuna cewa a daina ba da kulawa ga waɗanda sun fahimci tafiyar saboda suna talakawa saboda su ba masu mukami bane saboda ba sa rike da wasu madafun iko a wannan ba tsari bane irin na addini shi yasa Allah madaukakin sarki ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙurƙurtar da zuciyarsa ya ci gaba da zama tare da waɗannan da suke kiran Ubangijinsu ba sa kiran Lata, ba sa kiran Uzza, ba sa kiran Manata, ba sa kiran Hubal, ba za su shiga uku ko su shiga mawuyacin hali su dinga kiran wani ba Allah ba, su sun yarda Allah shine abin kiran su bil gadati wal ashi kuma yuridu na wajahu ba komai suke nufi ba ikhlasi suna yin addini dan Allah dan neman yardar Allah. Allah ta'ala cewa Allah ta'adu ainahu kada idanun annabi sallallahu alaihi wasallam su tsallake waɗannan da suke tare da shi anhum ya rabu da su wa an ya'fu anhum sannan Allah ya umarci annabi yayi afwa ga waɗannan sahabbai da yake tare da su za su dinga masa wasu abubuwa na kuskure na rashin ainihin wato fahimta ko kuma ainihin wato na rashin gane girman abin da suka aikata din wani lokaci ana iya samun haka mutum ya faɗa abin da shi bai san girman abin ba su ke ne ko kuma yana ganin wannan abin ba wani laifi ba ne kuma ya zama to laifi da haka dai akwai ire-iren waɗannan da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi wa waɗannan sahabbai afuwa wa an yi afuwa anhu wa yastaghfir lahum kuma ya dinga dai musu gafara wa yushawirahum kuma ya dinga shawartar su in wani al'amari ya taso wanda ya danganci al'amarin duniya a zauna a tattauna ya kuke ganin kaza me ya kamata ne da kaza ga kaza nan ya tinkaro ya ya kamata a yi ina ya kamata mu sa kaza ina ya kamata mu kaza wannan ya dinga shawara da su akwai masu kwarewa a fagage daban-daban na rayuwa akwai waɗanda za su ba da shawara mai kyau da haka ba za a toshe kofar shawara gare su ba da haka Allah ta'ala ya umarci shi shawurhum fil amr ka shawarce su cikin al'amura wa yusalli alaihim kuma ya dinga yi musu sallah in sun mutu in an samu wani daga cikin sabai ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah wa amarahu bi hajari man asahu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi da ya kaurace wa duk wanda ya saba masa wa takhallafa anhu ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi baya baya da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya tuba har sai ya tuba shi wannan ma'ana ya kaurace wa duk wanda ya saba masa ya halatta ya man magana ya amsa ya halatta ya yanke hulɗa da shi har sai ya fahimci cewa ba daidai yake ba hatta ya tuba har sai shi wannan da ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi baya baya ko za a fita yaki yayi jinkiri yake fita to annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya kaurace masa hatta ya tuba har sai ya tuba kama hajara talata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaurace wa sahabban nan guda uku Ka'ab ibn Malik da kuma Hilal ibn Umayya da abin nan waye ɗayan su su uku da wanda wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat cikin suratul tauba to Allah madauka akwai dogon hadisin sai da cikin riyadus salihin Imam Nawawi ya kawo shi an gane ko waɗannan mutane guda uku sai da aka kwana 50 annabi baya musu magana saboda ladabtarwa sun ki zuwa yakin tabuka kuma ba su da wani uzuri Ka'ab ibn Malik da shi Hilal bin Umayya da kuma ainihin wato namanta ɗaya cikin sahabban su su uku ne. Da haka da suka ki zuwa Tabuka kuma da Annabi ya dawo suka faɗi gaskiya cewa su gaskiya ba wani uzuri kawai dai shedan ne da zuciya da kaza da kaza. Sauran kuma wasu suka zo suka bada uzurrurruka wanda ba na gaskiya ba Annabi ya karba su kuma suka ce su ba za su yi wa Annabi ƙarya ba suka faɗi abin da ya gaskiyar abin da ya faru da haka aka ce a kaurace musu Annabi ya kaurace musu tsawon kwana hamsin. musamman su guda biyun da yana fitowa masu kai saboda dama sun mayyanta shekaru sun hausu ka'ab bin malik shine yace ya dinga karfin halin fitowa amma kullun zai fito zai ma tsaya kusa da annabi yace kai in yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama yana shakkar wai annabi ya ma motsa leban sa wajen mai da sallama suka shiga kunci yace duk da fadin da kasa take da shi sai da muka shiga cikin kunci muka shiga cikin takura duk inda ka je ba mai ma magana ya ce har cikin ‘yan uwa da abokai duk wanda ka je za ka daga sallama wani in ka yi sa'a ya amsa sallama daga nan wai fa kaza kaza akwai wajen akwai wajen wanda ya je ko ka tada in ban manta ba shi ka abdul malik ya ce ɗan uwansa ne kuma mutuminsa ne da ya je shi ma ya masa magana bai amsa ba ya ce amma ka san ina son Allah da manzon sai cewa ya sani ya ce sai fashe da kuka haka haka suka yi abin nan da haka suka daga baya ma aka ce su kaurace wa iyalansu wannan duk yana daga cikin horo da ake yi hakan kana ɗanka ya yi maka ba daidai ba za ka iya masa irin wannan horon yana wasu abubuwa ɗabi'u marasa kyau zai kai shi kai banza da shi zai shiga damuwa ya ce yana gaida abu baya ansa ko in ya je gaida umarsa ba ta ansa na'am yawwa to kaga in shi ma duk zai abin nan kaga duk za a iya za a iya cire masa tallafi ko eh wannan dai yana daga cikin abin da ake yi na horo da haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi ya ƙaurace wa duk wanda ya saba kamar yadda aka ya ƙaurace wa waɗannan mutane guda uku wanda hadisin su ya gabata wa amarahu an yuqima al-hudud fihim ala sharif wa dha'if ah wal wadi' sannan Allah maɗaukakin sarki ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsayar da haddi ya tsayar da haddi fihim a cikin waɗannan sahabbai ala sharif wal wadi' akan wanda yake da daraja da wanda ba shi da daraja an gane ko ko kuma daga babban babban su da kananan su ana ai adalci duk wanda ya laifi a yi masa hukunci sharifi ne ko wadi'i ne duk ɗaya ne ma'ana yana daga cikin masu daraja daraja ta shekaru daraja ta mulki daraja ta wani mukami daraja ta wata nasaba ko kuma baya shida daga cikin waɗanda suke da wata daraja ta mukami ko daraja ta nasabtuwa zuwa ga wani gida in sun yi laifi ta hukuncin iri ɗaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar da irin wannan hukunci akan makhazuniya hadisin makhazuniya mashhuri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke mata hannu wanda an so annabi sallallahu alaihi wasallama ya wato ya dan rangwanta hukuncin ko ya sassauta ko a yafe mata saboda ta fito daga wani babban gida kuma ana ganin kamar aka ce a yi cikin gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai mulla law anna fatimata binta muhammadin saraqat laqata'tu yadaha yace na rantse da Allah inda fatima yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta dauki abin da ba na ta ba sai na yake mata kaga wannan shine ma'ana tsayar da haddi akan kowa duk sanda ake yin hukunci doka tana aiki akan wasu ba ta aiki akan wasu ba za a zauna lafiya in ya zama a cikin ƙasa akwai abobzalo wayanda su sun fi ƙarfin doka su karya doka su yi duk abin da suka ga dama na alkafura na karya dokokin ƙasa na cin zarafin wasu al'umma kuma ya zamanto sun ci gulis to wannan ba za a zauna lafiya doka kamata ya duk wanda ya hauta ta haushi wannan shine abin da ake bukata a addinin musulunci babu dan bora dan mawa duk gaba ɗaya kowa a gaban doka ɗaya ake da haka za a iya zartar da doka akan wanda yake sharifi za kuma a tsayar da doka akan wanda yake wadi wa amarahu fi dab'i aduwwihi min shayatin al-ins an yadfa'a billati hi ahsan fa yuqabil al-isa'ata bil ihsan wal jahla bil hilm والظلم بالعفو والقطيعة بالصلة وأخبر أنه إن فعل ذلك عاد العدو كأنه ولي حميم sannan daga cikin umarnin da aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amala da sabansa amarahu Allah ya umarce shi fi dab'i aduwihi wajen kare kansa daga makiyinsa min shayatinil insi daga shaytanun mutane lalle annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda zai ainihin cikin ado a wato abokan adawa ko cikin makiyansa daga cikin mutane suka zo za su far masa ko su cutar da shi annabi Allah ya ba shi umarni ya tunkuɗe cutarwar da makiyansa zai masa cikin shaidanun mutane an ya dufa amma in zai tunkuɗe cutarwar ya tunkuɗe billati hiya ahsanu ta hanyar da ita ce tafi kyau kaman yaya ga wani cikin makiya na mutane zai cutar da shi an ce ya tunkuɗe wannan cutarwa ta hanya marar kyau mafi kyau akwa sai ya ce fa yuqabil al isa'ata bil ihsan duk wanda yayi masa mummuna shi ya kyautata masa shine idfa billati hi ahsan din fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim sai dai wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim ya hana ka kai ka samu kamashi ya daina kula kai ka kula shi ya yi maka zagon ƙasa kai kuma kai masa alheri a ga wannan ai sai zuciya mai dauriya ko ya ya ya cutar da kai gaya amma kai kullum kokari kaje ka kyautata masa wannan gaskiya sai wanda ya daure shi yasa Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim na haka Allah Allah ta'ala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya muna na masa to shi kyautata masa wal jahala bil hilm wanda ya mu'amalance shi da wauta to shi kuma ya mu'amalance shi da hakuri wa zulma bil afwi duk wanda ya zalunce shi kuma ya masa afwa wal qati'ata bis sila duk wanda ya yanke alaka da annabi to shi kuma ya sadar da alaka wa akhbara annahu in fa'ala zalika Allah ya ba manzon Allah labari cewa in har yayi haka mutum ya munana masa shi kuma ya kyautata masa mutum ya yi masa wauta shi kuma ya hakuri da wannan wautar mutum ya zalunce shi kuma ya yafe masa mutum ya yanke zumunci ya daina zuwa inda yake shi kuma ya dinga sadar da zumuncin to wai in manzo Allah ya ka adal adu sai an waye gari makiyin nan nasa ya dawo ka annahu waliyul habib sai ya zama kaman wani masoyi da ba sama da shi to babu mu'amala ne wannan yana da kyau mutum ya yi yake duk inda ya zauna sai ya bata ka duk inda ka zauna sai ka gyara shi za a waye gari da a ce ai shi kuma wannan nan kullun alkhairin kai yake kai ma ka sai ma ya zama to ka zama da ka zo ma ka fara sai ta ma baka da mutunci shi kuma wannan nan kullun alherin kai yake fara kuma ya san kana cutar da shi to wannan sakayyar to ta ka in ka jure akwai zafi ka amma in ka jure sai ya zama sarkinka in ka jure sai ya zama daga cikin masoyanka to amma wannan abu ne wanda yake wa bayu laqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa hu hazzin azim wa amarahu fi daf'i aduwwihi min shayatinil jin wannan wato duk makiyi cikin mutane in kai haka ka turmuza hancin sa kasa kana so ka kai makiyinka cikin mutane ka turmuza shi a kasa to wayannan abubuwan zaka duk inda ya muna nama kai kuma ka kyautata masa duk inda ya maka wauta ka yi haƙuri jira ake aji me za ka faɗa aji baka ce komai ba ka sani ko ba baka sani kuma ya san ka sani shi ma yana tsammanin za ka ɗauki wani mataki ko waɗanda suka sani suna tunanin za ka ɗauki wani mataki su ga kawai ka ka shani sun san ya zalunce ka kuma kai ma ka san ya zalunce ka shi ma ya sani amma ka yi afuwa to duk wanda yake makiyi cikin mutane da wannan ake magance kiyayya in dai dan adam ne to in ka mu'amalance shi da wannan dama maganar wayar ka ba shi da malam baka kawai kai ne kake kira yana waye ka ce wani ne faɗi sunanka da za a gane ka ce kawai kira ka zai mu kai da an mun mutuwa ka zama cikin as-sabiqun al-awwalun wajen zuwa wajen jana'iza yana fitowa ya ga mutum biyu uku ya ga kai ne na hudu wata hidima ta same shi ko ɗaurin aure ko waye ya ga kana cikin na gaba gaba ba ma African time ka riga kowa zuwa a waye gari kawai sai sai ya shiga gida sai ya masa ta ce masa ai wani ya zo wallahi har ya bani abin kaza kai Allah ya wa yaron nan albarka Allah ka gaba da shi ko ba gaba da shi ba gaba da shi To amma wannan Allah ya gaya ma wa ma yulqaha illa alladhina sabaru. Amma ya rama karama ai kun zama ai kun zama wato wato kowa ba ba na dauka a cikin. Sil man qata'ak. Haka aka ce ya daina zuwa ya yanke alaka kai ka dinga yi. Sadar da zumunci shi kam dama maganar ya zo wajen ka babu. baya gani ka kai ziyara gidan kai wa ƴaƴansa alheri da mutanen gidan musamman Allah ya taimake ka kafi shi wadata a ka gama da shi ya je kullun ana ta kokarin a samu gongoni biyu a da kawai yana dawa jaka ka kai musa buhun shinkafa da katan din makaroni da taliya da dubu hamsin ya ce fani Allah za ka magance wannan adawa ko ba ka magance ta ba to wai an gaya maka shi annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin da aka bashi ne ya magance abokin adawa cikin mutane ta wannan hanya to akwai kuma ya aduwi shi kuma cikin shaidanu da aka make magautan guda biyu ne akwai cikin mutane akwai cikin aljanu to su mutanen ga irin yadda aka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya bawa annabi tabbaci cewa in hayye haka to adal adu ka annahu waliyul halim da aka karkacewa kai ai wani shi banda shi ai wani shi ai shi ai shi zuciyarsa wata iri ce din na ga wannan a'a kawai ne baka jure ba ne kai Allah ya ce wannan makiyin in ka mu'amalance shi irin wannan mu'amalar zai zama masoyi ka kuma ce baka haka bane yanzu kaga mu ba za mu yarda da kai ba za mu gaskata ayar alqur'ani fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun kai ka kai ka san adawa ne ba sai an fasara ba ka annahu waliyun habib haka Allah ta'ala ce za a wayi gari wanda akwai adawa jikakkiya tsakaninka da shi zai zama ka annahu waliyun habib wannan da haka ake magance abokin adawa cikin mutane wa amarahu kuma Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi daf'i aduwwihi min shayatinil jinn wajen tunkuɗe abokin adawarsa daga cikin shaidanun aljanu bil isti'azati da isti'aza shi kuma ba wani ihsani da zaka yi masa kawai sai dai neman tsari in dai wato aduwi ne cikin shayatinul jin to wannan sai dai al isti'aza wa jama'a lahu hadain al amrayn fi thalathati mawadi'a Allah ya hada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan al'amura guda biyu cikin wurare guda uku fi suratul a'raf cikin suratul a'raf wal mu'minun wal mu'minin da suratul mu'minin wa hamim as-sajda wa jama'a fi ayatil a'raf sannan ya tattare a cikin suratul a'raf makarimul akhlaq kullaha wato kyawawan al'adu da ɗabi'u gabaki ɗayansu irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ko inda manzo Allah yake sufantuwa da su an tattare su cikin suratul a'raf fa inna waliyal amri domin aka ce mutum ya zama jagora mutum shugaba ne majibincin al'amari ne na huma ar-ra'iyati salatata ahwal akwai wasu halaye guda uku da ake so ya mu'amalanci talakawansa ko yadda suke kasa da shi fa alaihim haqqun ya sani suna da haƙƙi akwai haƙƙi a kansu yalzamuhum haƙƙin da ya lazumce musu lahu game da wannan shugaba wa min amrin ya'muruhum bihi akwai umarnin da ake so ya umarce su da shi wala budda min tafridin wa udwanin yaqa'u minhum fi haqqi kuma in dai shugaba ne to ya sani babu makawa za a dinga samun sakaci da ƙetare iyaka da waɗannan talakawan za su dinga yi a haƙƙinsa. Yanzu ka fito ka dinga faɗa da talakanka. An gane? Da dai wani ne wanda yake shi ma shi ma guru ne to kaga sai kai ma sai ku gwara. Amma talakanka dai ya ya tsagi shugaba ko ya yi abin nan na kai kuma ka zo ka dinga a yanzu da an ce gwamna ya turo har cikin unguwar an kama wani talaka da ya batanci a gare shi ya daga credit din sa ta fatan gani to shi yasa idza na taqas safihu fala tujibu fa khairun min ijabatihi sukutu an gane ko wai idan wawa yana haushi banza ake yi da shi idza na taqas safihu fala tujibu kaka amsa masa fa khairun min ijabatihi sukutu wai shuru ita ce mafi alherin ansasa domin idza kallamta anhu farqa wato idza abanan yake ta khallaita anhu wa in wa in khallaita muhammadan yamut afwan sadur bait din yake cewa saboda idan kai magana akan sa farrajta anhu kayayi masa shi zai dan ji dadi dama ya so yake ka tanka bukatanka wa in khallaita uba kai banza da shi hamadan yamutu da bakin ciki zai mutu ya fito yayi yayi yayi an gane ko to haka shugaba ya kulla li hamzata wanda ya danka tutar a hannun sayyidina hamza fi ramadana wannan yakin wannan tutar an kulla ta ne cikin watan ramadana ala sab'ati ashhurin wata bakwai kacal min al-hijrati daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يا أيك سيدنا حمزة في ثلاثين من المهاجرين خاصة da mutum talatin daga cikin muhajirai kawai babu al'ansa mutanen makka ne zalla annabi ya wari mutum talatin ya tura su ƙarƙashin jagorancin sayyidina hamza ina aka tura su ya tarizo iran likuraishi kawai abinda annabi ya tura sayyidina hamza da waɗannan muhajirai mutum talatin su tare fatake ayari da ya taho wato na Qurayshawa ja'at min ash-sham wanda suka dawo da haja sun je sun kasuwanci sun siyo kaya daga sham annabi ya ce a je a tare su a datsa hanya fiha abu jahal wanda a cikin wannan tawagar ta Qurayshawa har da abu jahal fi 300 rajulin shi kuma yana tare da mutum 300 cikin ayarinsa shi abu jahal فلما التقوا حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني yayin da suka yi aran gama suka haɗu ga rundunan nan ƙarƙashin sayyidina Hamza da mutum talatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi don tare ayarin Quraysha ga kuma tawagar Qurayshawa a jagorancin Abu Jahal su su ɗari uku. To yayin da aka yi aran gama aka haɗu hajaza bainahum Majdi ibn Amr al-Juhani to akwai wani da ake kira Majdi ibn Amr al-Juhani shi ya shiga tsakani wa kana halifan lil fariqain kuma abokin kawance ne na bangarorin guda biyu yana kawance da musulmi halif ne nasu yayi alliance da musulmi sannan kuma ta hannu guda yayi alliance da Qurayshawa dan haka akwai wato duk yana da kima a tsakankani ta wajen musulmi akwai hilf wato abin nan wato kawance tsakaninsa da musulmi sannan kuma yana da kawance tsakaninsa da Qurayshawa da haka da aka yi wannan haduwar sai ya shiga tsakiya sai ya tare kamar ya hana faruwar yaki a wannan lokaci ka duba cikin at-tabaqat tabaqatul kubra na ibnu sa'ad mujalladi na biyu shafi da shida za ga wannan ثم بعث عبيدة ibn al-harith to wannan shine na farko sannan daga baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kuma aika ubayda ibn al-harith fi sariyatin a cikin wata karamar rundina ila badin radik zuwa wani kwari da ake kiransa kwarin radik fi shawwal a cikin watan shawwal fi 60 min al-muhajirin shi kuma a cikin wannan ita kuma rundina ce ta mutum 60 su ma cikin muhajirin ba al'ansar a cikinsu. Falakiya Aba Sufiyan fi mi'atain, da aka Ubaida ibn al-Haris sai ya aran gama sai ya haɗu da Abu Sufiyan shi kuma yana ɗauke da tawaga ta mutum ɗari biyu. Fakada bainahum ramyun wa lam yasullu suyufa wa kana sa'adun awwalu man rama bi sa'min fi sabilillah wa qaddama ibn ishaq ala sariyati hamza yake cewa fa kana bainahum ramyu har an samu musayan wuta tsakankanin su an dan yi harba harbe walam yasullu suyufa duk da basu zare ta kubba ba wa kana sa'dun sa'd ibn abi waqas ya kasance awwalu marra ma bi sahabin fi sabilillah shine farkon wanda ya fara fitar da harsashi wajen wato sabida Allah ma'ana shine farkon wanda ya fara harbi da kibiya fi sabilillah وقدمها ابن اسحاق على سريه حمزه duk da cewa wannan kissar ibn ishaq yana gabatar da ita akan sariyar hamza cewa wannan aka fara yi sannan kuma sariyar sayyidina hamza wacce ta farko da muka karanta ثم بعث سعدا الى الخرار خرار ne ba ha bane khat sai kun yi wa hawun din ثم بعث سعدا sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma aika Sa'ad ibn Abi Waqqas ila al-Kharrar zuwa wani guri da ake kira Kharrar sun ce Kharrar din nan wadi wani kwari ne qaribun min al-Juhfa wato kusa da Juhfa wato Juhfa kamar miƙatin mutanen Maghrib kenan in za a je aikin haji to shi wannan ainihin wato Kharrar din wani guri ne kusa da ainihin wato Juhfa kuma an ce an yi yakin ne ko an tura wannan sariya ne cikin zilkada a shekara ta 623 miladiya ala ra'asi tis'ata ashhurin wato lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam hijirarsa na da wata tara yayi hijira da wata tara zuwa madina ya tura wannan rindinar ko wannan sariya din karkashin sa'ad fi 20 rakiban suna kan abin hawa su wato fi 20 rakiban a cikin sojoji 20 shi kuma wannan mutum 20 ne annabi sallallahu alaihi wasallam mahaya annabi ya hada su da sa'ad su ma ya'tariduna iran li quraish su ma dan su je su tare ayarin quraishawa su ake ta tami a tare ayarin quraisha falamma balaghu yayin da suka isa wannan gurin kharrar wajaduha marrat bil ams sai suka samu rindina wa ayarin quraisha ashe tun je sun wuce ta gurin kaga an yi sabani an gane ko tunda tafiya ce kamar kiyasta ta ake kuje to ashe su a yanayin lissafin fitowar su tun je sun wuce ta kharrar a lokacin da musulmi suka isa tun je sun wuce ta gurin haka nan ma ba a haɗu ba wannan duk kisocin ibn sa'ad ya kawo su a cikin at-tabaqatul kubra mujallad na biyu shafi na bakwai thumma gaza bi nafsihi ghazwat al-abwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma da kansa ya tafi yakin da ake kira ghazwatul abwa wa hiya awwalu ghazwatin gazaha bi nafsi wannan shine farkon yakin da annabi ya je da kansa sallallahu alaihi wasallam ghazwatul abwa kharaja fil muhajirina khasatan wannan fitar shi ma da muhajirai kadai annabi ya fita ya ataridu iran li quraish shi ma tamin din da annabi shi ne yana so ya sake datse ya tare ayarin nan da quraishawa falam yalka kaidan shi ma dai ba a samu yin yaki ba yakin bai faruwa shine walam yalka kai da ai lam yalka harban ba yakin ba shi ma thumma gaza nan ya ce abwad amma ba abwad bane ka cire wannan hamza din bawad ne bawad ba abwad bawad ba waw alif ta bawad an ce wannan bawaq din annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin rabi'il awwal shekara ta biyu daga hijira fi mi'atayn min ashabi shi kuma a wannan fitan ne annabi ya fita da mutum 200 cikin sahabbansa shi ma dai ya atarudu iran li quraish ya fita ne dan tare ayarin qurayshawa hatta balaga bawaq har annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa bawa falam yalka kaidan shi ma ba a samu haduwa da su ba dan haka ba yakin ba faraja'a manzo Allah ya kuma dawowa sallallahu alaihi wasallam thumma kharaja ala ra'si 13 shahran sannan manzo Allah ya kuma fita lokacin hijirarsa tana da wata 13 li talabi kurz bin jabir al-fihri kenan dan neman wani da ake kiransa Kurz ibn Jabir al-Fihri annabi ya fita neman sa lamma agara ala sarhil madina shi wannan Kurz ibn Jabir din ya kai farmaki ne a dabbobin mutanen Madina dabbobin Madina yaje kai wa hari duk da cewa daga baya Kurz ya musulunta kuma musuluncinsa yayi kyau daga baya ya musulunta hatta balaga safwan min nahiyati badar har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa wani guri da ake kira safwan ta bangaren badar fa fatahu kurs nan ma kurs ya kubuce masa nan ma haga ba ayyaki thumma kharaja ala ra'si 16 shahran sannan hijirar annabi na da wata goma sha shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma fita fi mi'atin wa khamsina min al-muhajirin da mutum 150 cikin muhajiri shi ma da ya taridu iran li quraish dan datse wannan dai ayarin na quraisha su ake ta san a datse zahibatan ila sham su kuma a wannan a tafiya ne su kuma sun fito za su tafi sham ba a dawo fa balaga dhal ushaira manzo Allah ya isa wani guri da ake kira zul ushaira fawajadaha qad fatatu nan ma sai annabi ya tara ta riga ta wuce wannan ayarin sun wuce wa hiya allati kharaja fi talabiha lamma raja'at min ash-sham fa kana waqa'at badr ita ce rindinar da annabi ya fita neman ta a hanyar dawo ta daga sham wanda anan aka yi yakin badar ta fata an gane ثم بعث عبد الله ابن جحش إلى نخلة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Abdullahi ibn Jahash ya jagoranci wata sariya din zuwa Nakhla Nakhla shi ma sunan guri ne fitnatai ko fitnai ashara rajulan min almuhajirin cikin mutum goma sha biyu daga cikin muhajirin kullu ithnaini ya'taqibani ala ba'iri duk mutum biyu suna fasin fasin akan raƙumi shine ya'taqibani ma'ana wannan zai hau in ya je guri kaza sai ya sauka sai wannan ya hau haka ko kuma mutum biyu ɗaya mutum biyu ɗaya haka suka dinga wannan tafiyar fa wasalu ila batin nakhla Abdullahi bin Jahash da shi da wannan rinjina tasa suka isa zuwa batin nakhla yarsiduna iran li quraish nan nan ma suna wato yarsudun ma'ana suna jiran su datse wannan ayati na qurayshawa وأضل سعد وعتبة بن بن غزوان بعيرا لهما to da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Utba ibn Ghazwan sai raƙumin su ya bata tunda an ce duk mutum biyu daya to suna sa raƙumin su ya bata fatakhallafa fi dalabi sai suka saba wajen neman sa misali wannan yace bari yayi nan haka shi kuma wannan yace bari yayi nan haka suka tafi nema wa nafadhu ila badin nakhla sai ga su sun zarto sun iso har wannan badin nakhla din famarrat bihim irul li quraish to anan ne suka su wayannan mutum ne sai suka ga ayarin quraisha sun zo wucewa ta gurin faqalu sai suka ce nahnu fi akhir yawmin min rajab ga mutanen nan da muke ta fitowa an fito wajen saunawa ana tama ba a haɗu ba gashi yanzu mun yi haɗu da su kuma ana ƙarshen watan rajab kuma watan rajab yana cikin ashkurul hurum da aka hada yaki a ciki sai suka ce wa in taraknahumul laila dakhala al-haram dakhala al-haram suka ce idan muka bar su a wannan daren dakhala al-haram to za su shiga cikin harami thumma ajma'u ala mulaqatihim kawai sai suka yanke kudirin kawai su aran gama da su farama ahaduhum amr ibn al-hadrami ɗaya daga cikinsu sai ya harbi wani cikin ƙuraishawa da ake kiransa Amr ibn al-Hadrami haka talahu sai ya kashe shi wa asaru Uthman wal Hakam dama mutum uku suka gani a cikin ayar ƙuraishawa shi wannan Hadram wato Amr ibn al-Hadrami shine kamar shugaba sai kuma mutum biyu da ke tare da shi akwai Uthman da Hakam da haka shi Amr ibn al-Hadrami suka kashe shi nan take sannan suka kama Uthman da Al-Hakam a matsayin fursunonin yaki wa aflata Naufal akwai na hudun su Naufal shi kuma sai arci da gudu an gane ko da aka wannan dukiya da aka suka taho da ita duk gaba ɗaya da dabbobin su duk sai suka kare wa azallu khumsa nan take ma suka cire khumsi wa alamu anna ma gadimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu nan take kawai suka cire khumsi fakana awwala khumusin fil islam wannan shine farkon khumusi da aka cire a musulunci amma da suka zo fa ankara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma fa'alu manzo Allah sai ya nuna bai ji dadi ba yayi inkarin abin da suka aikata washtadda inkaru quraish su ma can quraishawa inkarun su game da wannan abin da aka yi su ma sai ya tsananta suke ganin an saba alkawari kuma an saba dokar Allah ai Allah madaukakin sarki ya hana yin yaki ko zubar da jini a cikin watanni masu alfarma kuma wayannan wayanda suka yi wannan abin a cikin watanni masu alfarma suka yi haka da haka inkarun quraisha ma ya tsananta wa za'amu annahum wajadu maqalan har ma suka riya cewa yanzu sun samu abin fada ma'ana su quraisha yanzu suna da bakin magana washtadda alal muslimina zalika wannan mas'ala sai ta tsananta ta takura wa musulmi saboda ana ganin an hana yaƙi cikin watanni masu alfarma ga kuma an yaƙi. Qurayshawa can sun saba abun faɗa suna cewa musulmi sun saba umarnin da Allah ya cewa ba a cikin ashkurul hurum da Allah ya hana yaƙi su sun yi. To wannan abin sai ya damu musulmi. Fa anzara Allahu azza wa jal shine Allah mai girma da ɗaukaka ya saukar da wannan aya yas'alunaka an sharil harami قتال فيه كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أشد من القتل sai Allah madaukakin sarki saukar da wannan aya suna tambayar ka game da watanni masu alfarma yin yaki a cikin su qul qitalun fihi kabir kace lalle babban laifi ne yin yaki a cikin ashhurul hurum qitalun fihi kabir an gane ko To da haka sai Allah maɗaukakin sarki ce sai dai abinda kafirai suka yi to ya fi muni ya fi girma fiye da abinda waɗannan musulmin suka yi. Na fata an gane. Kul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju alihi minhu akbaru inda Allah. Sai Allah ya lissafa wasu abubuwa da su Quraysha suka guda hudu ce wa'annan abubuwan duk sun fi girman laifi fiye da abinda musulmin nan suka yi. suratul baqara ayata 217 zai kawo mana abubuwan ne wayannan abubuwan guda hudu wayanda Allah ta'ala ya ce sun fi girma fiye da abin da musulmi suka yi na fata an gane muna da lokaci lokaci ya cika to sai mu tashi kan wannan ayar insha Allah za mu ji abubuwan guda hudu wanda Allah ta'ala ya ce su wannan da Qurayshawa suka yi ya fi zama laifi a wurin Allah fiye da abin da musulmi suka yi abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha